أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى
إن, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a tara ga wata na juma'atar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da nawa na turawa ashirin da biyu shi na kwatan shi ashirin da biyu ga watan farko shekara 2021 a sati da ya gabata mun tsaya cikin sota tsaha aya ta biyar kenan yau za mu tashi aya ta shidda insha Allah kayan nan da harko akwai muna da baki wanda za su zo Allah kadara suna hanya idan sun yi so kayan mu kare ko da minti sha biyar za a ba su insha Allah ko da kuma mun kare sallah ne in sun zo kin kayan mota daga masallaci shi ma ko da mintin sha biyar za a ba su sha ya haƙuri insha Allah yan shugaban suna tare da wasu malamai daga Kano tare da shugabancin shugaban tashar Africa TV da basar Habib Tijani sun ce mun a zu wajen bakwai sun shigo Niger lambar to to Allah ka salaya a tambayoyi da farko akwai wanda yake cewa iya so a mini bayani akan shan rubutu an uwa matsala ta shan rubutu matsala ce wanda malamai magabata an samu su cikin malamai hannu suna irin sai bin kaimi bin taimiyya suna ga maganar yin rubutu amma maganar aya ta alkur'ani tabaruki da alkur'ani tunda amma babu wata madogara hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo shan rubutu gaskiya babu kuma abin da wani malamai suna tsananta malaman sunna kan rubutu akwai wanda malamai ke cewa hatta a cikin malakiya sabbin da zari'a sabbin zari'a duk abin da yake kaiwa ga haram ga shirka shi ma a ci haramun saboda kowa ya san ta wannan hanyar rubutu ce malaman tsubu ke shigowa rubutu da kace qur'ani shi da ake rubutawa zaka an hatimi an ji sunan Allah sa sunan wani a ciki a gama da kaza abin da wuri kaza kenan cewa gurin ka ce rubutu kadai halaka ne shine matsala dan hanya ce ta tsubu ta shigo da shirka da abdewa a cikin shi abinda hatta malamin Saudiya da zana mun suka yi maganar samun wannan asasin da ya inganta ka je da tabbata wajen malamai hanya mai sauki ta kubuta da imanin mutum kurin ya addu'a daga mutum ya bar addu'a to ya shiga daji gaskiyar magana duk mutumin da zai bar addu'a cikin neman biyan bukata abinda annabawa duka kai hatta da kahuran addu'a su hatta da kahuran addu'a suke shi ne abin da ke da tushe ba wani shubha kuma kayi kayi ibada a baka lada duk abin da ba ida ba ibada ba nan ba a rubuta a lataya a rubuta a sha duk hanyoyin mara hanyar gaskiya magana kun nasiha ga mutane su tsaya kullum ka kauce abin da ke da shubha ka tsaya hanya gangariya mai garanti ka roki Allah kullum مالك جاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويجب الدعوة الداعي إلى دعاء كل بين أنك تنبيه كما نيجي إنا كوسا لقوة كما تقول إنا أمس كرا مي كرا هل تبى شم مي شاك ولا تامرات يا أنكم كما يجي أدعوني أستجب لكم على تكو كراين نكرب أمو أما من يمن كاري إيمان شي wala ya tsaya kurin kan addu'a kiran Allah da sunayen shi da siffofin shi ka kirke shi amma duk wani hanya ne ba libanin ba hanyar ta bar hanyar Allah kare mu sai yake cewa ina so a mun yaya zan zama malami yanda ake zama malami da karatu saboda babu wanda ake mawaye ba wanda aka mawaye babu wanda aka yi kan aka lakantawa a duniya aka sha ka zama malin babu shi ko ga makaliyaki a sha hai an ka tukurin an ka tukurin abu dare a barana a sha wahala a jimre Allah kan ba wasu bayi gaggawa fahimta ko rikewa wannan Allah ya su ba wasu mutane amma babu wani saddabaru na karatu kurin ka tsaya kai karatu kurin Allah ya taimake ka cikin abin da wani malami ta'alimi ke kawo hanyoyin zama malami iya betin cewa alala tanalu ilma illa bi sittatin da umbika an majmu'iha bi bayan yace zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa ishaq ustad mutul zaman malami ta'alimi ne yake cewa ba a samun ilimi sai da abu guda shidda ya kawo zaka'un Allah ba ka yi hankali mai ganewa ko rikewa wa hirsun kuma da faɗan abu duk ilimin kuma kwaɗe nan za ka hankali amma bai yace ba hankalin shi da hankalin kuma da faɗan abu zaka wasu wasu ibarin kuma da jimrewa abu dare da ranar bin dare a yi haƙuri a zamana wani lokacin barcin ma a bar shi wallahi na sha lokacin tsawon gaske in na zamana sha biyun dare na kan tabu da tawa da mata Allah bai tashi sallah ba tun da sha biyu sha biyu za ka ƙara hira ka watsi kullum na zamana kan tabu da tawaye na na sha dafa na sha kafi da hurku kafi a kisha to amma a yi hankali kafi illa yake dan daga baya na gano iyasa da karkarwa na bari amma wallahi da yake da niyyar wallahi aka ƙarfi za ka watsa da samariya ka watsa da riga na zamana Allah ya asuba nake tashi sai ne barcin sai da rana sai sha biyu tashi kenan wannan lokaci ne zawa kenan ta kai ya buƙatar jimuri kai hakuri da dan babu kai hakuri da wahalar bin daren sauro shi ne istibarin yace kuma obligatu kuma da dan guziri ba ana bara ba bara ba bara bara ba ta yi duk na samu malamin duniya da tsarin gidan giya in gidan karo duk auna samu daga bara ya su wuce ko ga malami da bara to wallahi kasa matsala ta ai shi da mai kada mara cikin addini suna son karatun kuma babu ga hanya basa basa abin neman karatu ya shiga tsubu suna samun tsubu da yawa daga nan suka shiga daga bara suka tsubu ka tari ne balle a yi wa zamanin yanzu a bayyana wahala da bara ya karatu gaskiya da haka iya bukatar guziri wasu malamai magabata suka wa addinin Allah aiki ba ba da suka yi wannan wani uwar su isa bin hajji su mamman nauyi uwar su suke kula da hidimar da abincin su a ba malamin abinci ba ga dabara ba addini ba ga dabara ba ya karatu da addini uwaye suka ɗauka wani ko da mata ne balle maza ka tura ɗanka kurin duniya ba kowa da zai shi ko ɗan shekara bakwai wannan ba addini ka shi suke magana kurin alara da zamu da haka ka ɗauki ka shi yaro kun ka sake shi kurin shi ka dai ko ka ba alama wannan ka fice wai a ana idi Allah shi da su mata wannan an samu da yawa na kware ko an samu kishiyar haka da haka gaskiyar magana a samu taimaka ma yaro asa aika su na kware lahiye ya samu guzuri ba zai taimaka mishi sai ka a taimaka ma almajire ba zai ka zama zani mai ilimi a taimaka mu inda su shi ne tobarkatun ya ce kuma sharu ustadu sharu ustadu shi malamin da ya kantar da kai zai neman shawara ya san hankalinka me kama da kai bangaren nawa kuma kai bangaren hatta ni kai za ka yi ya tambaye shawara malami kuma ce kuma wato da zamana kuma a jima ana yi sai gaskiya ba Allah ta rike mu sai dan wani wata ibara wani aboki na malami na kazi ya kuma gaskiya ba fa'ida gaske ya yi kuma ita da kan jan hankali na da maganar ilimi ba ba aiki hadari ne ya ce shi ne malakin yau a duniya kurin mutane shahada kurin tana kasa hadda ku tora kurin gurin shi kenan ya ce wannan shi ne abin da ke ce ma tuwo aka ce a kwarya ga al'ummatin ilimin gashi na fashe-fashe amma ba ba aiki sai ka misalin wani abu da yawa kare daga saudiya ne wani ne cikin malamai na addini ya karanta ilimin addini iyaka ya da kutura bayan da kutura ma ya yi speciality kan wani bangare na ilimin addini na sa shafi ilimin ƙarin sai aka hudu wata sanarwa ta neman ɗaukar malami na ka ci a saudiya na ka saudiya da alama yayin da ke bada aka ɗauko duk kirtakin da abin da aka yake bayani ya gama su da abin da ake nema ya gama iya yi tashi ya tafi iya zuwa da ya ba da mata kadin shi a ta masha Allah masha Allah wanda aka tabarka masha Allah da abu daga shirin ya gama komai ya gama masha Allah aka doka aka diba aka diba wanda aka mai aka mai kuma bincike na jarabawa mai tambayoyi aka mai jarabawa ne komai sample sun ta masha Allah komai ya kare gaskiya abin da ake nema an samu shi ma sama abin da yake nema an kare komai imtihan sai ya nemi ruwa irin kishin ruwa sai ga ruwa can a sama wani abu ya je sha ruwa ya dawo to yanzu suka ce kuma shi gwamnati za ka koma shi koma ina ba kun ji wani samun ba mu zan koma an kare shi ke mana koma gida ina zo suka ce a ka samu komi wajen wajen wajen ya ka ce wajen wajen wajen jarrabawa ta baki shafayuwar ka samu ai ana oral kuma a yi antirecen na ya kai yanzu kuma pratik suka ce ka samu wajen antirecen da aka yi namurin amma ka haɗa faratik na hali yau ai ba kuma jaraba ba faratik ba ya aka ba me aka zata na hali suka ce a ƙarshen komi an ƙare ka tashi kaji shan ruwa da horgo da kaji shan ruwa ba bi su mulla kai bi su mulla ba kuma ka sha da hagu ka ƙare ba alhamdulillah kuma ka sha a tsaye suka ce suka ce dan haka sai ba mu bukatar irin ba mu bukatar irin wannan malami malami ka tuba wa aiki kurin ta haɗu shikenan wani ba a saudiya ba ko a wajen Allah haka ko a wajen Allah haka ya saudiya ko a wajen Allah haka ne ya samu dan Allah doktora kin da ilimin ka ba aiki ko a wajen Allah haka ne ka kai rusu haka aka mishi ya kuma abin da ce wannan ma'aikata na kuma shi dan in ji mahimmancin karatu da aiki Allah ta rike mu za mu tashi aya ta shidda cikin so ta saha
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم lahu ma fi samawati wa ma fil ard nan bayan dai bayani na cewa wannan qur'ani saukakke ne daga mahallicin sama da ƙasa shine Allah mai rahama wanda ya daidaita akan al'arshi yace lahu shi Allah wannan yana sifofi ar-rahman lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin samai da ƙasai malamin na bayani mulkan wa khalaqan wa abidan kullu lillah duk abin da ke cikin sama da ƙasa halittar Allah ne mulkin Allah ne kun bayan su ga al'umma ne ya ce ma bai noma haka abin da ke tsakanin sama da ƙasa na halittu kuma mini ya ce wa mata ta tara ta bin ƙarƙashin ƙasa nan malamai akwai ruwawi suka bayani ƙasa tsakanin sama ta ɗaya ƙasa ta ɗaya ta biyu ruwa iska hatta kai sama ta bakwai tsakanin iska tsakanin tsakanin wani wani sa a sama akwai shi wani sahara kin shi nasara dole babu ruwa ya ingantatta daga manzon da Allah ya yi kurin mu tsaya wajen masu fasara ta kurin cewa shi mata abin da yake karkashin ƙasa kurin kamun ta eh kurin shi ne masa shi duk abin da yake samai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu da abin da ke karkashin ƙasa duka mulkin Allah ne halittar Allah ne bai su ga wa in tajhar bil qawl وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى na'am kuma shi Allah ar-rahman kaka ga duk girman wannan abun yawan wannan halittu gaba ɗaya da aka ce nashi ne a wajen shi wa in tajhar bil qawl in ka bayyana magana kin a wajen Allah ko ka bayyana ko ka bayyana wa shi Allah fa innahu shi Allah ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da yake sir kuma a ce wa akhfa na ce sir mutum ka iya magana ƙasa ƙasa us us ko ya je da kanshi ko na kusan shi sabanin bayyana wa sama ya ce wa aka fa kenan ƙasa ma da uskin nan mahi boyi wani abu kenan ba abu wani abu mahi kananta da ke koyo ga Allah subhanahu wataala dan Allah na akanta da mu ya san abin da yake bayyana da hili aka fa abin da ke da aka ce Allah ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun Allah ya san abin da ya kuce ba ya san abin da ake yanzu abin da ma ba a yi ba Allah ya san in abin an yi shi yaya zai kasance a gaba Allah ka shi mai sanin gaba da baya na an sa ma a kai ka san girman Allah ka yi tsoron Allah ba abin da ke koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala magana kenan ka yi tsoron Allah ka yi hattara da kanka yace Allahu la ilaha illa hu الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
Allahu la ilaha illa hu Allah shine wanda la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine Allah Allah ne kadai ilaha ilahu al-haq shi kadai ne abun bauta na gaskiya duk abin da ba shi ba jibini na banza ne kuma shi Allah lahul asma'ul husna iya da sunaye kyawawa wanda wannan ruwaya ta zo cewa Allah subhanahu wataala iya da sunaye gomiya tara da tara wanda ya kiyaye wannan sunaye zai shiga aljanna to ɗan uwan aiki inda ke aiki a wajen malamai akwai ruwa da ta hakan cikin sanar turmizi ba ta kawo ta jero a hadisi to gaskiyar magana babu hadisi guda ingantacce da ya zo ya jero su gaba ɗaya a jiri babu babu wani guntu nan wani kaza nan ayoyin qur'ani da malamai da wata ruwaya kwarai duk malaman dole ke malaman hadisi ne ya san shi ingancin wata ruwaya akwai sunaye ma da ake inkarin ba sunan Allah bane ba cikin su dan haka aiki malaman ko malami sai sai da wani musamman irin shi ma yawo ne a qur'ani sunna kuma shi ma wasu mai inkarin sunan da ya kawo shi kan shi wata sunan da ka bi cikin sunan Allah sama da mai kina takaice dai wannan tabbas Allah to akwai su a kan nasu qur'ani karara ko suka zo a cikin sunna tabbatatta wannan su ne kan gariya kuma najerawa shine ake malami ko da malamin irin nashi bincike da kai ko da da karanta na malamin abin da ya kawo shi dai Allah tabbatar da iya da sunaye kyawawa kuma na sunaye wai a wannan su ne wanda aka ce gobe tara wata fatala ce aka bada ta su dan Allah subhanahu wataala iya da sunan da wani ma babu da sunan mashi ma dan sai a cikin da makaranta anan ta cikin roƙon Allah Allah ina roƙonka bisim huwa lak سميت به نفسك او علمت ارمي او او استعفت به في ilmin gabin da sunan sunan da Allah ka san da wani cikin bayan kenan akwai sunan Allah ke bancewa a cikin bayan Allah sai ke bance wani bawa da wani sunan wani sunan ka Allah shi kadai ma ya san kayan shi ba wani zuba shi ba kewa suna sauni suna a wakata suna duka suna Allah gaba daya a wata daraja ce ta wasu sunaye 99 wanda yake yanzu shiga aljanna kurum amma Allah ya da sunaye masu yawan gaske wasu ma cewa babu wani zan da shi shi yake yanzu Allah kai kenan iya da sunaye na bai tabbatar da mana Allah iya da sunaye kuma sun zo wasu a Qur'ani wasu a cikin wata a cikin sunna sun zo da dama yan cikin sunna hashar da kan daga suna da yawa ciki ai da su da makaranta a cikin juma'a da sallar juma'a kenan wannan tabbacin da Allah iya da sunaye kuma kyawawa wannan Allah ya ce bada ubiya mai kiran Allah ya kira da wannan sunayen in za ka kira Allah kamar kira da wannan sunan da ya ambato maka sai nan ke da tabbatar da Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi kuma ya tabbatar da cewa iya da sunaye kyawawa me ce gaba وهل أتاك حديث موسى
izra nara إذ رأى نارا فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
na'am na yan uwa za mu shiga kissa sabuwa ta annabi Musa alayhi salam wannan ya wakana wannan labarin annabi Musa alayhi salam yayi gudun hijira daga Masar ya guje ma Fir'aun da jama'ar shi akan kisan kai da yayi nuna baki bidi ya tafi kasar eh Madayan a yau Palestine a ce a yau yankin Palestine ne ya ji wannan wurin Allah ya gama shi da wani tsoho mai daraja mai kima malaman tafsir suna ce annabi shu'aib duk da su ibn kasir suna ce wannan kisa shu'aib ne ba ba tabbata ba amma da haka ya shahara amma dai waye tsohon kirki ne da tije kware ne mai daraja annabi musa alaihi salam wannan da kisa ce doguwa bayan an abin da yau kana dai da yake dai yayi kwantara ta army ya yi kwadago ganin ya zo bakin shiga madayan ya samu wasu 'yan mata da suna da kima da mutunci ya ba ya taimaka wajen shan ruwa sai sun ga babansu sun zo uban ya ce a kawo shi a takace kasa ce dogowa bayan dai musa da wannan dattijo an yi magana tsoho ya ce zai arama ma annabi musa ɗaya cikin wannan 'yan mata guda biyu amma akan za ka yi aiki na kwadago na kiwo shekara takwas sai wani armani sa ko tsada armani ya tsada amma ko tsada amma kwarai armani mai tsada aiki kwado gudu shekara takwas ya ce amma yaro ya ce amma an kaci ka goma ɗaya wanda kuma ni dai kuma kama takwas zan baka amma an kaci ka goma ɗaya masha Allah wanda kuma daga wajen ka ne kenan tsawo ya yi ƙa'ida takwas amma zuwa goma ne tsawo ya bukata an bada an kai ya bukata mai agaji ganin tsiya mata gare shi to wannan abin da ta ruwa ingantatta annabi musa alaihi salam ya cika ajalin mun yi girma shekara goma ne na kamar ibn abbas ba labari bayan ya kare wannan cika lokaci an ba shi iya yanzu musa salam iya begen gida masar daga palestine na mace a yau a hanya ne cikin ungurumin daesh tsakanin palestine da masar wanda ya san wannan wurin sinai sina sina sina wurin sina yawon wurin yawon yana a wannan daji ne a wannan wurin turu sina a nan ne Allah subhanahu wata'ala Musa alayhi salam ya tsinkayi wata wuta a cikin duhun dare ga sanyi shine Allah ke zama labari zamu ji yanzu Allah zama labari me yawa kana a wannan kungurumin daji Musa da iyalan cikin duhun dare ga sanyi shine Allah ce wa hal ataka hadithu Musa shin labari ya zo maka na labarin Musa ya zo maka nan da mutan samta ƙariri ne tambaya ta dama abin a tabbatar da shi ɗan wannan ko a hausan mu na san ai wani abin mamaki abin a zo abin a bari labari amma sun baka na aka yi amma dan ma sama shauƙin abin san abin wani kaga abin da ka aure kaza ko mai hausa kaga abin da ka san gani ba amma can kaga abin da ka aure kaza wani na san gani ba kenan kenan zan baka labari kamar a gaban ka aka yanzu magana kenan yace shin labarin musa ya zo maka ne wa kana idra a nara musa lokacin da ya hango ko ya ga wuta a cikin wannan daji faƙalar da ahalim kusu inni a nasu nara yanzu sai ga iyalan shi cewa gashi na hango a nasu nara na hango wuta na ce ya ji wuta can jikin turu sai na daga inda yake na hango wata wuta kenan zan ta yi la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu 'ala an-nar huda ɗayan biyu na ta iya karantar da mu cewa Musa ga duhun dare ga sanyi kuma ya bata hanya dan ta yayi zan je wajen waccan wuta imma in ka muku makamashi za ku jugumi ko kuwa ma ba samu dai zan samu hanya za mu samu hanya labarin hanya haka nan a samu in ma ya samu wuta ɗan biyu da ke za a ɗamla ko ya samu wuta ya kawo a ji wuta ko ya samu labarin inda hanya take haka musa alisalam abin da ya tada shi daga wurin iyalan shi ya tahi wajen wannan dutse inda wuta take yanzu mai allah ce
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى
na'am falamma ataha nudiya ya musa lokacin da musa ya je wannan wuta da ya je tsammanin samu makamashi ko sanin hanya iya zuwa nudi aka kiraye shi wannan kira aka mishi ya musa wani wadda ta nudi mai shatar wata aiman fi fi bukata maka mubaraka an mai kira a cika maka wurin ma an mai kira a wannan gefe wannan kori bangaren damar shi kuma a wani wuri mai tsarki wajen wata itace an ga mana wajen wata kenan a tsuru suna girma wani wuri ne mai albarka mai tsarki daidai wajen wata itace aka na kira an ya musa inni an Allah ko kenan nan shi aka ga mu kenan an mai wannan kira a wannan kwari cewa ya musa inni ana rabbu kiran da aka mishi kurin har kira kun yi ji kurin shi ya je neman wuta yanzu ashe ba wuta bace ba isharar aka bai je wani wurin ya ji kira ya musa ya musa inni ana rabbu ni ne ubangijinka ke mai kiran ka ubangijinka da kai gaba daya don haka fahala na alai da farko ce ka hudda ta kalamanka innaka bilwadi na muqaddas tuwa kana wani kwari mai tsarki mai suna tuwa kenan zuwa da ke da mahanya ko suka yi za a ba shi zartif ɗin da yake yanzu kana daidai kwarin mai suna tuwa an gaya mana suke an gaya yanzu yanzu a yi naiki a yanzu neman yadda da mai da da ta neman ima wuta da mana mai shari'a to za a ga mai kiran ka Allah ne ubangijinka ko inda kake a yanzu tuwa ne kwari ne mai suna tuwa nan kake yanzu yanzu kenan Musa sami kira daga Allah subhanahu wataala a cikin wannan hali to nan cewa fa halana alaik ka hudda ta kalmanka ta kawo malamai wasu na kama ganganu har da ruwaya lalwata zai ba shi da inganci na magana iya ya sa riga ta sufi da wando da takalmi na hatar jaki sanadin bai ganta balle akan hujjar shi ala kulli hal menene sababi dan najasa ce me kun shi dai Allah ne kuma don dalili ne najasa ce wurin da ake bukata ladabi ne shi dai Allah umarni kuran ya hudda ta kalma kuran sannin me dalili ba mu da nasi sahihi sari wanda ya kawo ne ne amma da Allah umarni ya hudda takalmi iya wani kuri mai tsarki mai suna tuwa wannan yasa su malamai ke kawo da ra'ayin hudda takalmi a sallah ko sallah takalmi lahi wannan wata shari'a ce da Allah musu amma wani dalili ne ba a ɗauko maganar musa a wani aiki da mu a yau a yanzu balle abinda ya ci karo da abin da yake cikin sunna ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmi hata cikin sai musulun an sama ya bada annabi ya sallah takalmi cikin sunna abi dawud wata da annabi manzo Allah iya tare da sahabbai cikin sallah ta jama'a wasu ta bude makka ce ma iya sallah da jama'a kun suka kun ya koma ge ya suka yi hurda kalmin shi kuma ya ci gaba da sallah su ma suka hudu nasu da aka ƙare sallah sai tambaye su ma hamalakum ala da aka na'alikum me yasa me ya doke ka hudda ta kalma suka ce rasulullah mun ga kai ma ka hudda naka ne kuma maka hudda namu ya ce a ya ce inna jibril a tsani fa a habarani ana fi ma'azan au ƙadarar ya ce ni ma dalilin hudda nawa jibril ne ya zo ya ban labari a takalman nawa akwai kazamta ko na ta saramci shi dalilin buddarsu yanzu ga da dalilin ko sai ke gaya musu idza jaa ahlul masjid falyanzu gaban nan in ɗayan ku ya zo masallaci yace ya diba takalmin shi fi an ra'a fi qadar aw adal ta fal fal masahu wala ta fi ma jama in da ka diba takalmanka in ka ga kazamta da ko najasa saboda saukin musulunci ko da akwai kazamta ko najasa da ya ce ba sai a ji a wanke da ruwa ta fa da musahu ma kun ka goga a ƙasa ƙasa ya ce wani sulufi ma kuma ka yi sallah cikin kayanka da haka ɗan uwa maganar cewa sallah a takalmi laifi ne kuma za ka ga kahurci ne jahilci ne ba malakiya ba ce jakaccewa malakiya ce jahilci ne babban littayin musan hadu na malaki ka karanci babin shi na babin da jaka kan maganar sallah da najisa sai da ya kama ta maganar sallah da takalmi ko da kufin takalmi inda najisa har ga maka mai da zaka yi ko kwanci sai gari zaka kuma da maganar saukin da aka magana na agoge ba sai an wanke ba ya jero da kurfi da takalmi da zainul mar'a hijabin mace da ke sabka saman kasa duk wannan kasa tana tsarkake ba sai an wanke ba kake da cewa sallah a takalmi lahiji ba malikiya ba ta jahilci duk shi yasa ce da karanta bulogun marama da kai in ta alikin wannan ita kare ce mutane a yau saboda girman jahilci ya kai su kafurtar da sallar ta kai bayan sunna ta tabbata a wata ruwaya ma mu ta iya cewa ku saba ma yahudawa ku yi sallah a takalmi wata ruwa ta ce ko ta mabauta da garaba na sallar gawa musa suke ba yi duk ɗaya ne in kai ba lafi kai ba haka yin sallar takalmi sallar mazara ya sallar takalmi ya ba takalmi haka yin babu wani aibu kenan amma mai da yin musa alaihi salam mu dai a shari'anmu sallah takalmi in ne bai da jaka babu ne illa takalmin da ake gogewa akwai takalmi mai lunguna wanda an goge ma abin cikin shi kaga wannan kana da shi amma in dai silbin zai gogu ne ba a goge a kasa ba sai ka wanke ma ka sallah cikin kanka wannan annabi yayi bayan sallah kuma shi iyayi kuma yadda ba mai sa maka fito kawo ha kenan sallah takalmi wani abu ne a shari'a halaka ne kai kuma ce sunna ce ma sai illa kunan imam ga yawan kullum mutum ka san abu halaka ne shari'a ta kaddar wata kai rigima da wani ko ka ce yayi ko ya kawo ta mace ka san da shi san abu ka san abu ko da baka yi ba wani ya kanka ayi ayi banta shi eh shine magana kenan na baku labarin a Madina masallaci ko na Madina mun ga muna sallah a wuri guda wani Algeria mun samari ya zo ta takalmi shi wuri ne tar sallah da wasu na gale cikin haka hayar hayar ku yake duksa shi ita gwada mishi ita gwada mishi takarin da gwada mishi sai hudda ya kyale shi sai da aka sallama to yi matsala shi sai na gane ya bejin larabci su algeria bejin faransai yana zan tsakar tarjama eh yana tsakar tsakanin su sai shi yana ajiyar ka ce abin da ya sa ce ya ce wannan takalmi kan sallama wa hana sa takalmi na ya ce inda cikin masarautar shiga sai a ce na shiga da zama ta gudu nan waje ne nuna da kake sanahu da kana ina ga sai na gari ta kai Allah ya da sai ko shi da karfi da da sallah ta karbi ta to shi dai mutum da ya san menene sai ta halitta kakka zargi mai yi kurin kidan gina anan Musa alaihi salam an gaya mai cewa fahalana alaika hudda ta kalmanka innaka bilwadi almuqaddas tuwa kana wani kwari mai suna tuwa kuma babban albishir wa ana ikhtartuka wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha Allah ce yanzu wa ni Allah wa ana ikhtartuka na zabe ka wani wata na tuka da nafsi na zaɓe ka aiki na musamman na zaɓe ka yanzu fastami ilimayu ba yanzu kuma ya ka shurari abinda za a maka wa yanzu kenan an gaya mashi mai magana allah ne kuma kai kenan kai ta da hankalin shi zaɓaɓɓen allah ne ta ka yanzu kuma abinda ka nema gare ka fastami ilimayu ba ka shurari abinda za a maka wa aiki sabon zuwa salama ya allah ce
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نعم إنني أنا الله نيني الله Allah ni ne Allah duk yau kan gana kenan kuma la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni da haka fa'abudin ka bauta min ni kadai kuma waƙi musallata da zikiri ka tsaye da ka ta tsaye da sallah saboda ambatona nan da zikiri malamai maka ba da tafsiri kusan iri biyu imma ana ne dan ambatona dan saboda babu wata ibada wadda take da dukkan nau'in aka kamar sallah ga takabiri ga tamidi ga tasbihi ga karatun qur'ani ga wannan salati ta gaba komai kuma koma cikin ce da illa sallah ta bambanta daga wani zuwa wannan wuri kaza kowa ya tashi akwai annaba suna sallah amma sallar ta kan bambanta kowa da irin tashi mu da mun san irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan ita dai sallah ce ala kulli hali to nan mun sai mata da zikiri lokacin da ka tuna nan suna kawo hujja kan ruwa da musamman samsu yake cewa mannam an salata auna siya falsaliya za zakara ya nabe ce idan mutum ya yi barci a kan sallah ko ya ma'ana ya mance sallah ya sallaci da lokacin da ya tuna nan kan arziki shi da ko da ki ba abin da ake turewa ka tsaye da sallah saboda ambatona nan bayan haka sai ta gaya mashi inna sa'ata inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a
yace inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha tabbacin cewa lalle tashin kiyama wata abace mai zawwa tabbas akadu ukhfiha nan cewa yanda Allah ke ɓoye ilimin tashin kiyama inda zai ɓoye wa kashin da ɓoye wa kashin kiyama nan kai gaya ɓoye tashin kiyama tashin lokacin tashin kiyama ne inda Allah wanda zai ɓoye Allah to da Allah ɓoye maka shi nake dai kai gaya ce ta magana tashin kiyama ilimin wa inda rabbi la jila lokacin illa hu babu wanda ko mala'ika babu wani mai matsayi a wajen Allah ko mala'ika ko wani manzo daga cikin mutane babu wanda Allah dama ga ranar tashin kiyama na bin Allah kada ya keɓance makan shi wannan lamari duk wanda gama wani sani wurin kama kama da shirme ne babu ita ita alama kaza alama kaza wani shi ne amma ce rana kaza shekara ka dubu kaza da rana kaza ba mai gama ta ba annabin Allah ɗaya da ya taɓa yin faɗin haka kuma ya karanta da kai da annabawa kullum suna kasa a wanda ba san lamar ayi mutane ba inda suna neman kauce da Qur'ani mutane inda kace shekara yanzu shekara 2500 ce na sai kai baka 2500 ka mutu da ku bi kiyama shi kiyama shekara 2500 ce garin zaka nan kuma tako an babu wanda taba yankewa kullum aka bar mu Allah ne mu yace na boye ilimin tashin kiyama ce litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ya shirye kiyama don a saka ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata a duniya Allah ya shirya kiyama don ranar isabi an zo duniya an yi harkoki an kai an kawo iya daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala tashin kiyama yau shi ta Allah hakim ne yau ga duk mai hankali a yau yadda ake rayuwa a wannan duniya a kurin an zo duniya duk wannan abin da ake na zalunci wani da ƙarfi na iko ko na jiki ya zo ya kashe ka ya amshe dukiyarka ko ya wulaƙanta ka ya zo cikin dare ya kashe ka ya amshe dukiyarka ta mutuncinka shi ke na yaɗi babin da ya kama shi ke ya ce kira ta banza inda ba ƙiyam haka ya ce banza kira ta banza an ƙare an yi anketa an ƙare ba samu ba shi ke ta wuce banza a'a wani iko ne gare shi kurin kun taɓa shi kun mata mai rai ko kuna sai mulkin shi ya ce a kashe mutu gaba da zabar kowa nawa kai nawa kai ya sa kurin a kashe mutane an kashe su kurin da mulkin shi zamana yanzu da ba kiyama shi an sha banza a ba sha banza ba mutum ya bi dare da rana iya wahala shekara nawa iya yi ya tara kudin shi ya san wani burin shi kurin tsakar dare wani kuyan lalaba sun kunya sace kunya ta yi shi cikin yadda banza kenan mutum kawon shi kenan yawan kiyama hikimar Allah ce kuma adalcin Allah kenan Allah zai ta da kuwa da wanda aka zalunta da wanda ya zalunci kuma don hikima Allah subhanahu wataala cewa dan ka sani za a yi Allah sai ta da dabbobi dabba wadda bata da bata bata da umarni a kanta a ta da dabba a gabanka a gabanka ta da dabba wadda a duniya mai kawo ta tumbuji mara kawo ban ta da rama Allah ya tada mai su za a tada wa dabbobi ta kusan za a yi a wa marasa kawo-kawo su rabu tun guzu a gaban kowa wata ku zama ƙasa to kai a zalimi ya za ka yi na ɗan wa tashin kiyama da hikimar Allah ce kuma adalcin Allah kenan a yi tashin kiyama a saka kowa saka kowa ba za ka ce wani labarta ga duba da wani dindinin kiyama Allah zai gwada maka wanda ya kashe ka dindinin kiyama maka wace mishi zai takulo ka zo daga a riƙe ya ce ya rab salhaza fi makatalin wani mace zai zo da jinin shi da jinin shi zai zo allah ka tarar ba wani akan mai gashe ne sai ka ba ka ba allah jawabi kai mai ganin isa ce ko kai mai da ba gano ka ba ka bi dare kashe mutane ka tsare hanya kashe mutane ka shi kudinsu ka dauka ta banza ka tara dukiya wallah ka hudu a duniya ka kawace mu hukuma ba kama ka ba ka tsere allah ya ganin kun ka mutu ko shi ka mutu kuma mutum kama kashi dabara wani abu ne abin a zuwa gani wallahi za a za a gama gaban Allah Allah zai tsaye da kowa ya ma kowa ya sani kina Allah ya shirya kiyama ya ce na shi bi tujo za kullu nafsin bi ma tas'a a saka ma kowanne rai abin da ya aikata dan haka ne Allah ce فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
Allah ce fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wannan lamarin kiyama tabbas ce dan haka kada wani mara imani da ita ya kange ka ya hana ka imani da ita wanda tabawa wanda ya bi son zuciya kai ma ka bi shi fatar da ka halaka kakai haka tabbas tabbata ta kiyama Allah ce gaba وما تلك بيمينك يا موسى
yanzu duwar ba an wa Musa bayanin duk wannan abin da yake cikin magana tashin kiyama sauransu da tabbatar da uluhiyya to kuma Allah sai yake magana da Musa alayhi salam cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa me Allah san ko Allah san tattauna da bawan shi tattauna da shi da bawan Musa da shi Musa magana kai tsaye ne Allah ya magana kai tsaye Musa me annanka ya Musa qal
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى na yan wa girin izzat Allah sauta iya so ne kurin ya tattauna da Musa kai tsaye tsakanin shi a dai mai kai kewa kuma cikin daji ce ga duhun dare ga sanyi Allah tattauna da shi yanzu ya ba labarin sandar shi ce قال هي عصايا مي أهلك موسى يتي الله سنداتك أتوكل عليها وأحش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى هل أنا سنداتك إنا دوغراتا كما إنا تكأو إتاتي إتاتي دندمو بناستي كما الله دوس ما حركوكي دبر إنا يتيتا نما لما تفسيرنا كاو cewa wannan sanda in dare tana haske a mutula da mai gaji da ba da tana tana hirar bayani ba fata sai babu babu da hirar bayani kai wai ana kai cikin mata suna kawa idan babu da shiga wanda mazan da Allah ya ku wai tana ta jayo mai ruwa rijiya da mai gaji in dare da ga haska kawa abu da kake take shi ne kun sanda ce kuma ce ga abin da yake da ita ya hudi iya dogara irin yadda ake dogara sanda kuma iya burgo ɗiyan itace su ci dabobi su ci yace da wasu ma harkoki da bankon bai faɗi ba kuma ba gamu ba ba ga masauran abubuwan da ke ta ba ga wani ba kuma wanda da wata bukatar haka ja mana kudin da yanzu nan ga abin da hudu iya kakkabo ɗaya ita ce iya dogara da ita kuma da wasu harkokin shi da man iyaye da ita yanzu da ya wada haka قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى
yanzu hara take nan yanzu Musa alayhi salam wannan sanda da yake take mai wani aiki yanzu kuma Allah mai umarni qala alqiha ya Musa wannan sanda ka sake ta kurin ba ruwanka kurin ka sake ta sakata eh sakata musa fa alqaha tabo mun Allah ya sake ta fa idha hiya hayyatun tas'a iya cikin sanda sai ga sanda ta kuma macijiya kuma tas'a tana gaugawa wani wani Allah ce wani ƙasa haka falon mara ta taska na jani wala mutu biran Allah ce saki sandar ka eh ka saki sandar Allah ce da ya saki ta falon mara ta taz da Musa ya ga sandar ta taz tana kadawa na sa gaya maka irin kadawai ce ka an na hajjan abin mamaki wani wani ce kwarai su bani mubin sanda ce wajen girma ta koma mucijiya babba kuma sanda tana kadawa da gaugawa ga girma kuma tana kadawa da ƙarfi ina ku bubuwa misali ka ce shi ne abin tsoron don an saka na muciji to muciji ne babba ta koma kuma tana saka ita karar muciji Allah ya ce da ya ce falan mara ta kana jani Allah ta walla mudubiran walla mai akim Musa shi shi gudu haka Allah ta walla mudubiran ya bada baya da gudu Allah ta walla mai akim Musa ko waye ne shi ne kaka Allah ke cewa Musa shi karbu ya ta farke ya yi fakarbu da gudu mamu da ke Musa zuwa da gudu Allah ce wannan mulbiran musa ya ba da baya da gudu kuma lam ya akim kowaye biya Allah ce kowaye biya wata Allah yana wani Allah cewa a ce musa la takaf illi la yakhaf la dal musalmin musa kaka yi tsoro nan a wajen manzon Allah bai jin tsoro kaka tsoro da musa wani Allah ce aka bin musa komo aka bin musa komo wala takaf idan kalamin aminin kana cikin amintattu ta kuma musa ya dawo wurin kira na ɗan wannan ciki allah a cibin nan ɗabi'a ɗan adam iya tsoron abu cutarwa eh ɗabi'a mutunci haka nan kuma nan hikimar allah subhanahu ta'ala allah iya da iya da shirin zai aiki musa zuwa ga fir'auna kuma wannan sandal ita ce aya shi a gwada ma fir'auna aya sanda ta kuma macijiya yan wa idan a wannan wuri ba awa musa ba an tare ma ya ga abin a gaban shi ya je gaban fir'aun suke suke mutujiya kowa yana ai kaga ai da haka zai da haka zai Allah hakim ne mai Allah hakim ne sai aka mai tare ma tun a can hudu abin a aikace ya gani amma ya zo gaban fir'aun ya zaba shi ne yana gaga ba ta yi kenan shi da aka mai aka yi wani jarrabawa tun a can abin da komo kaga ji tsoron komi kana daga cikin amantattu kun bai dace ga manzo na Allah bai tsoro bai tsoro anan kun ka aje hankalinka zike na Musa fa alqaha ila sakinta fa zahiya hayatu tafa'i ga da muciya tana gaugawa kuma Allah ta kala khudha qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula
qad khudha aka ba Musa umarni cewa khudha wannan sanda tana macije ba za ta sanda ba a tana macije a ta kama ta kariki tana macije allah yana aimata sanda ta kuma ya ba gani ba ne to ya tana macije a ta kama ta kariki tana macije ka da abu da mai tsoro gani wuta tsoro gani yanzu tana macije a ta ka ko ta ha kuma ya ta allah ta wala ta kafa kakai tsoro ganin kama ta kai tsoron komi sanu'iduha sadatar ula kai bayan ka kaman za mu mai da ta yadda take da sandarta haka kuma akai lawakim Allah ta gaba
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
yanzu bayan aya ta sanda kuma Allah ta wadda mu ya daka ila janahi ka sa hannunka a cikin ma'ana a cikin nan ta wuyin riga cikin kasan kafaɗarka ko ce kasan hammata kasan nan kasa in ka sa hannunka roce fi jemi na wuyin riga ne ka sa yin ta wuyin riga ka sa cikin hammata kana haka ta kharuju bai da a mujer su hannunka zai hutu iya haske haske wanda ba cutarwa karshe ya ce wani ayatar ukura shi ma wannan hannun wata aya ce daban bayan sanda ce mun maka haka linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu gwada ma a gaban ka manyan ayoyin zika an ba Musa da annabawa hikimar Allah yana aiko da annabawa da wani abin da ya gagaru kowa shine mu'jiza abin an san lalle wannan abin ya huce da adam ya huce matsayi dole abu ne daga Allah kurin sai ka ba annabawa da irin wannan abin mamaki da zika wannan sunan Musa ta farko ta Musa da kalam ta magana sanda ta kuma macijiya hannu iya haske yanzu kuma Allah ce اذهب إلى فرعون إنه طغى
yanzu sabon aiki kuma Musa da salam da can ana harkokin gida waye waye za a kare yanzu kuma aiki sabo mai son sabuwa izhab ila fir'aun innahu tagha yanzu tahiyya zaka yi zuwa ga fir'aun innahu tagha fir'aun ya wuce gaya ya kai gaya ka wuce nashi ana bikin wanda shi wanda ana bikin ala amma fa Allah shi ne babba ta abu ya kai gaya ɗan wannan kama mace Musa alaihi salam kusan aikin babba ne kamar mamaki abin zuwa baya Musa alaihi salam ya gudu daga Masar akan kashe wani baki bude da yi daman ga matsayin yahudawa a masar ana gallaza musu kamar zaman bayi kuma ya zo ya kisa ya tsere cikin dare ya bi dare ya tsere kuma yanzu aka ce wannan fir'auna mai wannan mulki da musa ya gudu cutarwar shi mace yanzu kuma musa ya je wajen wannan fir'auna da saƙo daga wajen allah fir'auna ya komo kan hanyar kasa ake ba ƙarfi ba ne ba shi sa jin haka musa ji wannan magana ta zuwa ga fir'auna me yace qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
حسبك yanzu bayan jin haka Musa alayhi salam yanzu ya ji aikin da ake nema a kan shi qala rabbi shrah li sadri yace ya Allah ka yaye mun kirjina na daman ɗaukan wani aiki kuma wa ya sirri amali Allah ka sauƙaƙa mun wannan al'amari na wani aiki zuwa ga fir'aun wa ya sirri amali kuma wahalin ɗaukwadatan min lisani musa da matsala ta gura-gura ta baki shi bai hudun kalma da kyau wani gashi kuma za a aike shi zuwa ga wani shugaba a zalimi girman kai babba Allah ka warware mu wannan kulli da yake harshe na saboda ya faqahu qawli dan su rinka gane abin da nake gaya musu eh take nan ga mun fa abin a bani harshe wal zan faɗi bayanin da Allah wanda za a gane dole addu'a ce musaki yanzu musa kuma addu'a ce ba bayan neman yayawar kirji sauƙi mai lamarin shi a yayin kullum bakin shi don a gane abin da yake wani ya ce waje an ne waziran min ahli haruna aka allah ka sanya mun mataimaki shi waziri mai kama mini kuma daga cikin iyalai na ɗaya daga cikin 'yan gidanmu gashi shi ta babu wani ɗan uwa wanda ya amma ɗan uwan shi irin amfanin musa ga haru da roƙa mai annabta wace manzanci ma don nan musa ya yi bayani a wani wuri kan cewa huwa sau mini lisan zai yake neman harun da yake harun ya yi fusa ya yi magana ya yi harshe da magana wani za a faɗa gami sai ne makon ɗan gida ne kenan allah shi ya dani kuma harun iya gani tun magana ce da allah allah da ke gobe yake roƙon a aikowa harun shi ma saƙo irin nawa ya zamanto min waziri wannan ce waziri cikin yare na ya ƙara bayani harun na akhi da abu kama a harun ɗan uwana ce ma ɗan uwana kun cikin yare na duk harin iya neman haruna ne ya ce yare na wani aka haruna eh kuma ce akhi ya ce akwai makwacin wani sun haruna ba ɗan uwana eh ya wari da kyau eh ya bayan dalla-dalla eh ya akwai haruna abokin ɗan uwa a gani sun haruna ko a harun ɗan uwana harun akhi ya ce allah ushidu bi azali allah ina roƙonka ka ƙarfafa mun gwiwa a ta ƙarfafa mun damtsi ake ce mana karkar magana ne kuma allah ƙarfafa mun gwiwa ƙarfin a wannan aikin da wannan ɗan wana wa ke kire zama to zai kama mini mu ƙara ƙarfi wajen haɗuwa a yi da'awa zuwa ga allah wa ashirku fi amri allah ka yi tare da duk abin da yake na aikin ka a nawa allah ka haɗa da shi bi tare kenan ka araba mu zan to kiran nan gida ma su yi mission guda aiki guda iya duk annabawa ne iya roƙa ma haruna annabi ne shi ma can da yake ya ta aiki shi na ƙarar da yawa ƙarar bayani ne yake yi iya wa da Allah abu haruna amnati shi Allah haruna annabi ne da yake can da yake amma ke ma a aikin zo aiki guda aikin da zan yi Allah ka haɗa mu eh mi aikin tare ki da abin da zo tare zai gode shi da abin da ke nema ba shi ku bi amani yace Allah yin haka da nake roƙa mu yi tare كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله إنا haka ne dan Allah dan mu tsarkake ka mana muka tasbihi gare ka Allah mu ambace ka ambato mai yawa ya Allah innaka kunta bina basira Allah kana ganin mu dan Allah kana ga abin da muke ciki Allah wannan addu'a ta kaf Musa alaihi salam yayi kare na addu'a ce tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala yanzu addu'a ta zo gaba daya sai kala sai Allah wanda yake amsa addu'a yace mishi kad utita su'ulaka ya Musa Musa tabbas haƙiƙa duk abin da ka roƙa an baka ba shi kenan ba Allah kai barana ta sai maka biye mu da cikin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bueno, bueno, bueno.